بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولا تجوز شهادة خصم مم.
ولا دليل مم.
ولا يقبل إلا القانون malam ya ce wala ta juzu shahadatu khasin shaidar abokin husuma ba ta halitta abokin husumanka wanda aka san tsakankanin kai da shi ba a ga maciji da juna ya zo ya ce ka aikata wani laifi ya tsaya a matsayin shaida wannan bai halitta wala zaninin hakanan kuma shaidar mutumin da ake tuhumar shi a cikin addini wanda ba a yadda da addininsa ba wanda yake aikata manya-manyan laifuffuka shi ma wannan ba- bai halitta ya zamanto eh, an amshi shaida shi a wajen alkali wala yuqbalu illa al'udul mala yace ba wanda ake amsa ake amsar maganar shi yayi shaida shaida shi ta zauna face dai mutanen kirki waɗanda ya zamanto yawancin lokutansu eh, wanda allazi kana ghalibu ahwalihi taqwallah wanda a yawancin lokutan shi za ga yana kiyayewa dokoki na Allah to wannan shine ya kamata a ce ya yayi shaida kuma an amshi shaidar shi
ولا تجوز ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر malai yace wala tajuzu shahadatul mahdud shaidar mutumin da aka taba yi mai haddi ba ta halitta idan wanda aka yi mai haddi yayi zina aka yi mai haddi na bulala 100 ya ga wani yana zina yazo ya kawo yazo ya kawo tsurko shi ma dawa wacce haddi shaidar shi ba za ta amsu ba saboda shi wanda yana da kwai balshi wanda yake da balshi bai shaida shaidar shi ta amsu wala shahadatu abdin hakanan kuma shaidar bawa ba ta halitta bawa ba zai yi shaida ba akan tabbatar da wani haƙƙi ko kore wani haƙƙi wala sabiyin hakanan yaro bai shaida shaida shi ta zama ta musashiya wannan duka cikin abin da ya zama to ba a tsakankanin su bane amma ya zama to tsakankanin yara ne abu ya faru ba wani babba a ciki za a iya amsar shaida da yaro sai a diba waɗanda suka fi hankali suka fi nutsuwa suka fi nisantar ƙarya daga cikinsu sai a nemi shawararsu a nemi shaidarsu hakanan kuma bai halitta ba a amsar shaidar kafiri idan kafiri ya magana shi ba ba a amsar shaidar shi wannan duka ana magana idan ya zamanto a gurin akwai musulmai amma ya zamanto ba musulmai za a iya amsar maganar kafiri sai a diba ga cewa ah, a cikin kafirai akwai mutanen kirki akwai wanda ba sa karya ba sa cin mutuncin mutum wannan za a iya amsar maganarsu وإذا تاب المحدود في الزنا مم.
قبلت شهادته إلا في الزنا almahadulu fi zina mutumin da ya yi zina aka yi mai haddi a dalilinta wato saurayi ya yi zina aka yi mai bulala ɗari to daga baya kuma sai aka ga cewa ya tuba ya daina zina to yanzu wannan kubilat shahadatu idan ana neman waɗanda za su yi shaida akan tabbatar da wani haƙƙi ko kore wani haƙƙi matuƙar ya cika sharuɗa na shaida mutumin kirki ne adali ne ba a same shi da ƙarya ba za a amsa shaida shi in lafiyar zina face dai a cikin da dare ba za a amsa ba to masha Allah to madalla na'am
ولا تجوز شهادة الابن للأبوين wala tajuzu shahadatu libni lil abawaini shaidar da bai halitta yayi wa shaida yayi shaida ta gari ga iyayen shi iyayen shi su yi wani laifi ana tuhumar su yazo ya ce a ba su yi wannan laifin ba bai halitta amma in yazo shi ne yayi shaida akan su ya ce eh kwarai sun yi laifin nan ya halitta ولا هما له ولا الزوج للزوجة haka nan wala huma lahu bai halitta mahaifi ko mahaifiya su yi shaida ta gari ta cewa wannan haƙƙin na ɗansu ne ba za a bishe da su ba saboda zai iya yiwa su yi ado zai iya yiwa su yi su yi almuhabat ya zama to soyayya da take tsakankanin su da ɗansu ta sa ba za su iya faɗar gaskiya ba su karkace wa gaskiya to bai halitta in ne wajen abin da ya shafi tabbatar da haƙƙi ne ga ɗansu wala zauja li zauja hakanan kuma bai halitta miji ya zama shi ne wato shaida na matar shi wajen tabbatar da wani haƙƙi nata ولا هي له wala hiya lahu hakanan kuma bai halitta mace ta zama ita ce wanda za ta yi shaida ga mijinta وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه shaidar dan uwa mutumin kirki wanda aka tabbatar da cewa wannan dan uwan baya wato ba ba- ba zai yi ƙarya ba to ya halitta yayi ga dan uwan shi
ولا تجوز شهادة مجرد في ك- في كذب baya halitta a basar shaidar mutumin da aka jarraba shi cikin ƙarya wanda kun yi ta hira da shi ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba so da dama in ya zo zai maka zance sai ya ɗan ɓala ƙarya a ciki to wanda baya halitta abin shaidar shi أو مذهل لكبيرة aw muzhirin li kabiratin haka nan kuma bai halitta a amsar shaidar mutumin da yake bayyana babban laifi mutumin da yake shan taba a fili ba ruwan shi yake aikata dai bai bayyana laifuka yana modi yana caca wannan duka ba za a amshe da shi ba ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا wala jarin li nafsihi nafa'an haka nan ba a amsar shaidar wanda a wannan shaidar idan ya zai janyo wa kanshi amfani wato shaidar tashi za ta tabbatar mai da wani haƙi ne shi yaron alhaji ne kuma ya je yi wa alhaji shaida ya san idan ya ce wannan abin na alhaji ne shi ma abin sai ya shafe shi alherin ba zai halatta ba a amshe da shi a wannan gurin wala dafi'in an hadararan hakanan kuma ba za a wuce shaidar mutumin da wannan shaidar tashi za ta iya tunkuɗe mai wata cuta su uku ne aka kama su suna laifi to yanzu ake tambayar shi wane ne ya laifin wanda in aka tabbata da cewa su kin ne suka yi laifin dukansu za a kama su ya ce ba su ba ne suka yi saboda kada a kama su duka wanda ba za a wuce shaidar shi ba ولا صبي ليتيمه wala wasiyin ولا وصي ليتيمه haka nan kuma ba za a wuce shaidar wato mutumin da a ƙalƙashin shi akwai wani maraya wanda kafin mahaifin shi ya rasu ya mai wasiya ya zauna a gidan shi to ba za a wuce shaidar wannan wasiyi ba ga marayan da yake gidan shi Da- amma wannan idan ya zama to ita ma shaidar irin ta mahaifa ce ya zama to shaidar ta tabbatar waɗannan su wani haƙƙi ne
وتجوز شهادته عليه amma duk wanda yake bai halitta ba shahadatu hulahu yin shaida a gare shi ta alke- ta alkhairi to ya halitta yin shaida ta kishi da alkhairi ya tabbata a gare shi dan mutum ya yi sata eh, kuma ana neman shaidu ya zo ce ya kwarai da- da- da- da- da- da kaina na gani nima lokacin da ya ɗauki abu baban shi ya faɗa haka to za a mishi shaidar shi ana ko mahaifiyar ta ce kwarai lokacin da ya tsallako da gidanmu ma ya duro da ya duro hehu ta daga ciki da gudu a bada ba hannun shi mu san ko menene ba kenan dai sun tabbata da cewa ɗansu shine ya shiga gidan wani ya sata wanda ya halitta haka nan kuma shi ba wasili ya tibi ya halitta irin wannan shaidar wanda ta ba ɗan shi ko ko ko yaron da yake gidan shi rashin gaskiya ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن to a ɓangaren abin da ya shafi wato adaltawa ba bai halitta mata su cewa na mutumin kirki ne ko su cewa na mutumin banza ne saboda su mata abu ɗan kaɗai yana iya sawa su cewa na mutumin kirki ne saboda sun gan shi yana tahiya a hankali abin tausayi za su cewa na mutumin kirki ne ba su taɓa yin ma'amala da shi ba bai taɓa yi musu wani abu ba wanda ba su ji daɗin shi ba kawai gamuwa ɗaya suka yi da shi amma za su iya cewa na mutumin kirki ne wani kuma zai zamanto wata yar magana ce aka yi kaɗan wanda bai kamata ma a ce mutumin banza ne amma su kuma su jefa shi can su ce mishi mutumin banza ne to don haka bai halitta mata su adalta mutum ko su su raunana mutum attajiri shi ne aibanta shi
ولا يقبل في التزكية Mm, إلا من يقول عدم ربا mm. wala yi ƙubalu fi taskiya amma a wajen taskiya wajen tsarkakewa mutum ba a amsar maganar kowa illa man ya ƙulu adalun ridon face dai wanda zai ce wane adalun mutumin kirki ne ridon kuma yardadde ne a wajen wato bai mun san cewa wani mutumin kirki ne kuma mun yarda da shi wanda shi ne za a amsa
ولا يقبل في ذلك ولا في في التجريح واحد Mm, wala yuqbalu wahidun ba za a amshi ɗaya ba fi zalika a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata fi tazkiya wala fi tajrihi haka nan a wajen abin da ya shafi tajrihi wato ah, munanawa cin mutunci ba za a amshi maganar wani ba idan ya tsarkake shi a bayyane
وتقبل شهادة الصبيان مم.
في الجراح قبل أن يفترقوا Mm, أو يدخل بينهم كبير وتقبل شهادة الصبيان أنا أمسر شهادة يارا كنانا في الجراح أتكل لولا نكا وانا أفقا أشونس قبل أن يفترقوا كفن سواتي سيري da aka zo suna wasa ɗaya daga cikin sai suka kawo ɗaya kuwa to kafin su duka su hargitse kowa ya shiri saboda girman eh, eh, raunin da aka yi wa ɗan uwansu to yan aka zo aka tardo su a tattare za a iya amsashe da su kuma auya da hula bai da hun kabiru ko kuma kafin wani babba ya shigo tsakankaninsu idan ya zama to akwai babba a cikinsu wani ya shigo to zai iya yiwa akwai ɗanshi ɗanshi shi ne ya laifin ya ce ɗin wanda ya ce wane ya laifin na yana ba shi kashi ɗan da shi idan inda ya babba ya shigo cikinsu to ba za a mashi shaidar wannan ba
وإذا اختلف المتبايعان فاستخلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ wa idza ikhtalafa al-mutabayi'ani idan masu cinikayya guda biyu suka samu sabani da juna shi mai kadara yace abin da ya saida wa mai siye ya saida mai jika goma shi kuma wanda ya sayi kadara ya ce a jika tara ka siya mini to da aka samu rashin fahimtar juna to istuhlifa ustuhlifa al-ba'i'u sai a nemi shi wanda ya saida kadarar na ya rantsi akan cewa jika goma sa kashe ciniki da shi mai siye idan ya rantse su mai a khudul mubta'u ne siye in har kadara ta burge shi sai ya mishe ta a jika goma aw ya halifu wa ya bara'u ko kuma ya rantse da Allah ya ce shi kuma jika tara ya siya ta jika tara su kai da shi wa ya bara'u kuma ya barranta ya kubuta daga wannan ciniki a daida ciniki ya bar mishi kadara shi shi ya shiri wa idza ikhtalafa mutada'iani fi shay'in bi aydihima halafa wa qusima bainahuma shikenan wa idha ikhtalafa al-mutada'iani idan masu da'awa guda biyu suka yi sabani fi shay'in bi aydihima cikin wani abu wanda yake hannayensu da mutane biyu ne daya suna suna suna wato abin da ya shafi aikin naka ne suna burgi daya suna da helo da fartanya nasu ne to kuma ɗaya heta ya nashi ne shi ma ɗaya ya ce ana ne to ɗaya hantarya take kwana a gidan shi ɗaya helo yake kwana a gidan shi to suka ce tare muka siya ɗaya ya ce tare muka siya ɗaya ce nashi ne to yanzu yadda za a yi halafa kowa sai ya rantse da Allah akan tabbatar da da'awar shi wa kusima baina kuma sai a raba wani abu a tsakankaninsu a ce to a yi wa helo ƙiba a yi wa fartanya ƙiba in ƙibar su ta zo ɗaya kowa ya ja ɗaya in kuma ƙibar ɗaya ta ɗaga da ɗaya to sai ɗaya ya ciko ya riƙe ɗaya mai ƙibar da yawa ɗaya kuma ya riƙe mai ƙarama
wa'in a ƙama wa'in a ƙama bai bayyana ta bayyana qudiya bi adalihima to shikenan fa ila qama bayyana ta ne idan suka zo da shaidu guda biyu kowa daga cikin su ya zo da shaidan shi wani ya kawo mutum biyu akan cewa wani abin ya ce eh da kyau da kyau tare muka je kasuwa da ni da su na raka su muka siyo wani abin nasu ne a lokacin haka na ji shi kuma wancan ya zo shi da shi ma mutumin shi ya ce a'a wannan lokacin da muka je muka siyo shi wani baka na wani baka na kowa ya kashe du to yanzu ƙudaya bi a adalihi ba sai a yi hukunci da cewa wannan abin na wanda ya kawo shaidar da ya fi adalci ne sai a daga gani shaidar wane wane ne shaidar wane wane ne tsakanin wane da wane wanne ya fi mutunci a idan jama'a wanne ya fi gaskiya wanne ya fi kula da addini to wanda ya fi kula da addini sai a shi bagare shi a yi watsi da waccar bagare to idan ya zabanto har ma wajen shaidun da suka kawo sun daidaita wajen adalci kowanne daga cikinsu mutumin kirki ne ana lura da wato abin da ya shafi sulukuhu a zahir shiga shi ta fili ta bayyane za a gan shi a kullum sallah ba ta kauce mishi cikin jam'i kuma ba a same shi ba a tuba shi da karyace-karyace ba mutum ne wanda yake duk inda ya zama yana shiga karya kowa daga cikinsu dai mutumin kirki ne sai suka yi daidai to halafa kowa daga cikinsu sai ya rantsi kowa daga cikin shaidun wakana bai na kuma sai a raba abin tsakankanin su hallo wai za a raja alshahiru ba a yi hukumi ba hudiman ma a talafa bi shahadatihi shi ke da wai za a raja alshahiru ba a yi hukumi idan mutumin da ya bayar da shaida akan cewa abin nan na wane ne sai ya dawo ya tayar da wannan shaidar da ya bayan hal an yi hukumcin an bai wa wannan wanan kayan shi da ya zo shi aka ce wannan gona ta wane ce wato mawadaci mai kuɗi na unguwarsu ya je ya siyi mutum biyar ya ce in aka je gaban alƙali duk yadda take ciki karkuce wannan gonar ba ta bace kowa ce a gaban shi na siya ta a gurin wani kuma in baya an gama shaida yawanci nasara ni na san abin da zan muku to da aka zo wajen alƙali shi wancan mai gona talaka ne mai karamin ƙari ne aka ce ya zo da shaidu ya zo da shaidu guda shaidu masu magala baitattu ne shi kuma alhaji ya zo shi a ramkat ya zo shi da shaidun shi guda biyar a ciki kowa da babban riga da tabji a hannu kowa mutumin kirki ne a haka a za shirki gonar wane ce shaidun wancan talaka suka huto waɗansu ya matsatsa aka ce ke jara wani shaidun alhaji suka huto da gari da wanda suna kamshi a ce kuma wannan kuma wanda abinku ku haɗa kanku da wa'ina ya za a yi alhaji ya muku ƙarya to a ɗauki abu a baiwa gona gona a baiwa alhaji to bayan sun zo su alhaji an ba shi takarrun gona sun shiga hannun shi sai ya ɗauki jika-jika ya bai kowa daga cikinsu tunaninsu da ya ce kowa zai ji daɗi sun yi tunanin sama da jika ɗari ɗari zai ba kowa ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi inda ya jika ce ba na je ni ba in yi wannan shaidar ta ƙarya ce za zai in warware to yanzu sai ya dawo gurin alkali ya ce ai shaidar nan da muka bada ɗaza akan cewa wannan gonar ta alhaji ce wallahi ƙarya ce muka gona ta wane ce bayan har da ya ja an gama hukunci to yanzu alhaji ne gona ta zama tashi yanzu a harama ba a tilafa bi shahadati sai ya rama abin da ya hallakar ƙi bi shahadati da wannan shaidar da ya bayar yanzu gonar kawai za a yi wa kuɗi shi wannan wanda ya koma ya je ya karya ta kai shi a gaba alkali shi za a dafka kan ya raba abin da ya biya kudin wannan gona a baiwa wannan talaka
in itarafa annahu shahida bi zurin qalahu ashabu malik in itarafa annahu shahida bi zurin idan hal ya tabbatar da cewa ƙarya ya faɗa shaidar ƙarya ce yayi wato shaidar zirce ita ce shaidar ƙarya to shi zai raba qalahu ashabu malik haka da alwali ba malik suka bayar da wannan fatawa din gane ko